فرعون يا هامان ابلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم وهذه حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال فرعون يا هامان ابني شرحا لعلي ابلغ الاسباب عذاب السماوات والارض فاطلي الى اله موسى وإن- وإن لا بن وإن لا بن ولا كاذبين
وقال فرعون يا هامان ابلي ترها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقال فرعون يا هامان ابني سرها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فاطلوا إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيله وما كان فرعون إلا في تبان وقال فرعون bayan mai masa wa'azi mai masa gargaɗi wancan mumin ya li fir'auna ya yi masa wa'azi ya masa wa'azi sai fir'auna ya dake cewa ya haman ya kai wasirina ابنني صرحا وجعلني صرحا او ابنني صرحا لا ان يعبد الاسباب ina so ka zo ka gina min wani bene a wani wuri yana cewa wa qala fir'aunu ya ayyuhal malaku ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa ukiri ya hamanu ala dini fa ja'alni sarhan la an yaqani ila ilahi musa wa inni la adunu min al-kadhibin to har yau dai yana magana abu guda ne anan ya kira hamana ya ce yana so hamana zai masa bene mai tsawo wanda zai hau ko da zai tsinkayi Allah annabi Musa. Amma malaman tafsiri sun kawo bayanin cewa bene wannan na gina. Amma abinda shi ainihin fir'auna yake nuhi a nashi manuhan ba ainihin wai bene wannan lalaka da za a gina ba. Shi fir'auna mutum ne wanda yake yana tafiya ne a cikin ilimin taurari. Shi komi zai yi sai an bincika masa cikin taurari. to shi ne gigiran hamana ya zo ya sa masa dogon bincike a yi masa bincike mai tsawo a cikin taurari shin kan da gaske annabi musa allah ne ya aiko shi ko ba manzan allah ba ne abin da yake nuni kenan ya ce wanda an li sarhan la alli adali ila ilahi musa wa in ila zulmi lal kazimin kai in bene ina so in in hau bene in in kaya ko zan ga ubangijin annabi musa domin ina zato a yau musan nan ƙarya yake yi وكذلك يزين لفرعون سوء عمله وبنجد يتي هكا نمك قوى تم فرعون ممونا ايكي وصد عن السبيل فرعون يا توشي لقبيل الله يا سامت يا هنا متعنس سبي الله وبنجد يتي وما كان فرعون إلا في التفاد ما كرتي فرعون بيزموا سيأتكين حسارة يا ما كرتي كرشي ما كرتي ما كرتي يا كادا سكين حسارة دومين تكا كرشي الله يزوي أهلا كادا فرعون kuma an halakar da dukkan mutanen da ke tare da fir'auna wanda ba su yi ba da alayhi musa ba
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا من يا قوم اتبعوني عليكم سبيل رشاد shi wannan alim ali fir'auna nan mu'min min ali fir'auna nan har yau shine yake musu wa'adi ya qaumi tabi'uni ya ku jama'a na ku zo ku bi ni. ahdikum sabila rashad zan dora ku kan hanya madaidaiciya idan kuka bi ni ku zo ku yarda da abin da na faɗi ku yi imani da Allah Musa don na gaya muku lakumul mulku yawma zaran fil ardi a yau kuke da mulki a nan duniya faman yasuna bi ba'sillahi ja'ana to wa zai taimake mu ranar kiyama wannan abubuwan da fir'auna yake shiryawa ba gaskiya bane wayannan abubuwan da fir'auna yake shiryawa ba gaskiya bane fir'auna bai kan addini fir'auna yana kan fata ne don haka abinda nake kira gare ku ko wannan ku yazo yayi imani da ni mu yi imani da annabi Musa mu yarda da Musa manzon Allah ne kuma annabin Allah ne shi mumini ne tun da ya riga ya yi imani shi yasa yake kira ga sauran yan uwansa su ma duk kowa ya zo ya yi imani wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ku zo duk ku bi ni ajikum sabila rashad zan shiryar da ku in dora ku kan hanya madaidaiciya to haka ake so duk mutumin da Allah tura shi kan hanya na kira ga Allah to yayi kokari ya kira ga Allah shi wannan sahabi ne da ya zama sahabin Annabi Musa tunda ya riga ya yi iman da Annabi Musa amma da shi ma Annabi Musa yake wa'azi da Annabi Haruna yake wa'azi haka shi ma yake wa'azi yana kiran ƴan uwansa da jama'ansa su zo su yi imani shi ya ga mu'ujizan annabta tun Annabi Musa na jari tunda an je neman yayi akwati ya nuna yana so ya tona asiri abun ya gagara abun ya fuskara to daga sannan shi abun ya bayyana gare shi cewa wannan ba annabi ne kuma mursali ne sai ya imani to sauran jama'ansa da ba su yi imani ba su ne ke taya wa'azi to inda muka fara karatun nan su ne ke taya gargadi kuma ku zo ku bi kuma ku zo ku bi to abun shiryar na Allah ne idan Allah ya ga dama sai shiryar da bawa idan Allah ya ga dama sai fatar da bawa idan Allah ya shiryar da bawa abu dan kaɗan sai ya sa ya imani mu'ujiza kaɗan sai guda ɗaya sai ta sa imani idan ku Allah ya fatar da bawa duk abu da za a karanta ma bawan nan ba zai imani ba na'am
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير يا قوم يا قوم تانينا ina ta kiran ku ina ta jawo hankalinku ina ma hazi hayatu duniya mata'u ku fa sani wannan rayuwar duniya rayuwa ne dan kadan ita duniya rayuwa ne dan kadan domin ta riga ta kare kuma abin da ke cikin ta ya kare kullu ma alaiha fan duk abin da ke cikin duniya ya kare ji Allah wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram babu komai babu kowa cikin duniya sai sirrin Allah kawai da zatin Allah Allah ya gaya mana ya ce duniya kararra ce shi yasa yake ce mutanensa mata'u qalil rayuwa ne dan kadan kuma duk abin da kake bisa na jin daɗi idan lokacin karewar rayuwar ya kai zai kare duk irin abin da kake bisa in kai babban malami ne lokaci yayi tafiya za ka yi in kai mai kuɗi ne lokaci yayi tafiya za ka yi in ma mai mulki ne lokaci yayi tafiya za ka yi babu wani matsayi da kake da babu wani kujera da kake bisa wanda zai hana ka tafiya saboda ka rayuwa ɗan kaɗan ne ko da an rayu an daɗe an kai shekara ɗari za a wuce in ma an wuce ɗari an kai ɗari da wani abu ƙarshen rayuwar da za a wuce saboda ka to rayuwa ya koma ɗan kaɗan kuma komi daɗin sa tunda zai ƙare ya zama ɗan kaɗan daɗi wanda bai ƙarewa shine daɗin da zai dawama har abada kuma babu shi a duniya Allah bai shi a nan duniya ba sai dai aljanna shine kawai Allah ya yi ni'ima ya yi daɗi wanda yake har abada amma in dai nan duniya ne duk irin yanayin da ka kasance a ciki to yanayin fa zai ƙare in ka kasance cikin wahala ne wata rana babu wahalar in ka kasance cikin daɗi ne wata rana babu daɗin ɗayan biyu ne ko dai abun ya tafiya bakka ko kai ka tafi ka bar abin amma dole sai guda bar guda in ni'ima ne ni'ima yana iya gushewa in bala'i ne ko fitina ne ko azaba ne shi ma yana iya gushewa lokaci yayi amma shi wannan tafiyan shi babu abun da zai gusar da shi shi tafiya babu abin da ke kusa da tafiya labudda wajibi ne ga dukkan mahalukin da Allah ya kawo duniya Allah ya alƙawarin sai ya baishe shi lahira alƙawarin Allah ne innaka mayitu wa innahum lamayitun ya rasulullahi kai ma mata zaka mutu su ma za su mutu kullu nafsin za'iqatul maut ubangiji ya ce kowace rayuwa sai ta dana mutuwa babu rayuwa daya a duniya da ba za ta mutu ba hatta shi shedan da Allah ya masa alƙawari ya ce fa anzurni ila yawmi yub'asun fa in qala innaka minal munzarin ubangiji ina so ka jinkirta min har ranar da za a tashi alkiyama kuma shi ya roki wannan abu ne saboda hasashensa a wuri biyu da ɗaya yana tunanin kila zuwa ranar tashi alkiyama in za a yi tashi alkiyama ana iya gafarta mishi na biyu yana tunanin kafin tashi alkiyama kila ya dace da afuwa za a iya a yahe mishi shi yasa ya ce ubangiji ka raya ne har karshen duniya to shi ne ke cikin duniya rayayye tun farkon duniya har yanzu sai annabi haliru da aka yi shi zamanin annabi zulkarnaini ne shi wazirin zulkarnaini ne to daga zamanin annabi zulkarnaini yana nan har annabi musa yana nan har zuwa yanzu yana nan shi ma bai mutu ba yana raye alkawalin allah ne sai ma sai tashi alkiyama amma ban da wa'annan bayan Allah guda biyu to dukkan halittar Allah da Allah ya yi a bisa ƙasan duniyan nan zai mutu za a wayi gari babu shi ita duniya dole ma a bata don laukanci duniya ta dubu hadin da kana rasulullah shi ya muhallada da duniya na dawwama ga wani na aida manzo Allah yana cikin ta ya fi kowa komai a wurin Allah ya fi kowa komai duk abin da Allah ke ba bawa manzo Allah shine jagora ne ko menene shi amma yau sai aka wayi gari shi karan kansa yayi intiqali min ad-dari ila ad-dari ya tashi daga wani gida zuwa wani gida amma fa shi bisa ga zabi inna rabbi khuyira abdan ala ma indahu qaw dunya Allah ya ba bawa zabi ko ya zabi abin da ke wurin Allah ko ya zabi zaman duniya amma shi ya zabi abin da ke wurin Allah manzo Allah kenan amma da ni da kai in an zo kashe mu ko an zo karbar ranmu ai ba ga muna azra'ilu zai ga ba ranar da zai zo ne akwai shawara ne ko akwai alama ne babu alama kuma ba a gaya maka iyaka dai idza ja al-ajal la taqdimu sa'ata la taqdimuna in lokaci yayi ba a ƙara maka yini daya kuma ba a rage maka yini daya amma kuma anan malamai sun maganganu da yawa saboda shi sha'anin Allah yana da wahalan ganewa Allah yana da wuyan ganewa wata rana shekaru baya an yi wani taro a nan fadan mai martaba nan cikin gari sarki ya kira mu ya ce yana so mu yi majalar buhari addu'a to mun je mun taru ana addu'a malamin nan da ya rasu mal haruna sai ya jawo yana bayani sai ya ce in lokaci ya yi idza jal ajalun la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimuna idan lokaci ya yi ba a ƙara minti ɗaya kuma ba a rage minti ɗaya mutuwa ne komi na Allah ya yi shi akan ka'ida ne bayan ya gama ta kira khalifa mal hassan kaya mai yayi magana sai hasa ya ce halifa ce ubangiji na ƙara komai yakan ƙara duk abin da ya ga dama rayuwar ma yana iya ƙara shi ya ga dama domin ya zidu fi halƙihi ma ya sha yana ƙara duk abin da ya so a cikin bayansa akwai wanda ake ƙara ma rayuwar ma bayan ya ƙare akwai wanda ake ƙara ma arziki bayan ya ƙare saboda shi Allah ba a gane shi ba a gane Allah in an tsaya wuri guda to ana iya gane Allah to shi Allah ko ina ya batar da kanshi da ba a gane shi annabi Dawuda alaihi salatu wassalam a zamaninsa yana tare da wani babban amininsa amini ne sosai na kusa da shi lokacin mutuwa ya yi sai Allah ya aiko mala'ika ya ce da gaya wa Dawuda ya gaya ma abokin shi ranar shekara kaza wata kaza rana kaza zai wa duniya annabi Dawuda ya kira shi ya ce to ubangiji ya ce in gaya maka shekara masu zuwa shekara kaza a cikin wata kaza a cikin rana kaza a ranar za ka bar duniya kaji sai ce naji sai ta zuwa ya ta ibada ya ta ƙara ibada ya ta ƙara shiri zuwa lahira har lokaci ya kusa ya saura sati yana tare da annabi dauda har aka kai gobe ne ya zo ji annabi dauda gobe ne fa yace kai ina nan yana ta kokarin shiri gari ya waye yana gidan shi sai ce bari ya je ya sallami annabi dauda su yi ban kwana da yana yi wakila gobe a karbi ransa a cikin gida kafin ya fito ko kuma kila ba za su sadu ba zai zo yi ban kwana da annabi dauda to ya fito gidansa kafin ya kawo gida annabi dauda sai ya ga wani almajiri yana bara a bani saboda Allah yana da sai sai masa guda uku sai ya dauki guda sai ba almajiri yana rike da biyu almajiri sai Allah baka lafiya Allah kara maka shekaru Allah baka yawanci rai sai ya kara mai masa guda almajiri ce na gode Allah raya ka Allah ya kama maka sai ya kara mai guda shikenan masa uku duka ya ba almajiri sai ya zo wajen annabi Dawuda yana zuwa wurin annabi Dawuda sun gaisa sai annabi Dawuda ce aikin ne kai ma Allah daga jiya zuwa yau sai bai komai ba ina nan ka wanda nake ina nan ina kokarin abubuwan da nake sai ce a menene kai daban ya ce bai komai ba ya ce yanzu na mala'ika tashi nan ya ce an ƙara ma shekara hamsin da wata hamsin da kwana hamsin da awa hamsin da sako hamsin to an ƙara masa me kai ya ce to lallai lokacin da na baro gidana na ga wanda almajiri yana bara na bashi sadaka kuma ya ce Allah ya ƙara lafiya da yawancin rai na ƙara mishi ya sake ya yi addu'a na ƙara mishi to kaga sanadiyan wannan addu'an Allah ya kara min shekaru shi ubangiji yazidu fi halqihi ma yasha Allah ba ai ma Allah iyaka yana da duk abun da ya ga dama rayuwar ma yau in zaka mutu ya ga dama zai ce ya kara maka shekaru wa zai tambaye shi fa'alu lima yuridu la yasalu ma yafaluhu misalun shi Allah ba mai tambayar sa sai dai shi zai tambaya tunda ko ba a tambayar sa a cikin mulkin sa mutum ana mulki yayi abun da ya ga dama balle Allah cikin mulkin sa Allah cikin mulkinsa ba abun da ba zai yi ba saboda haka shi rayuwar duniya in lokaci yayi aka mutu amma in ya ga dama kuma yakan kara a zamanin annabi isa alaihi salatu wassalam ai wani mutum shi ba da aiki sai wanki da guga mai wanki da guga ne to sai zamanto mutane idan idan aka bashi wanki in ya je wajen wanki sai mafi yawan kaya sai su rinka bacewa to sai ana ta maganganu a kansa amma dai bai fasa wankin ba kuma ba fasa bashi ba to har abu ya zo ya dami mutane sai suka ce to abin da za a yi mu je mu yi karar soja annabi isa alaihi salatu wassalam aka zo aka yi karar soja annabi isa annabi sai roki Allah wannan bawan Allah nan tun na bai bar halaka kayan mutane ba to Allah bai halakar da shi Allah ya halakar da shi shikenan ya tafi a haka kuma Allah ya karbi addu'a tun annabi Allah ya roka ya je wanki da zai je wanki sai sai gurasa guda uku ya je wajen wanki kafin ya fara wanki sai ga almajiri almajiri zai yana bara al'abari saboda Allah sai ya ɗauka sai ba almajiri sai almajiri ya mai addu'a Allah kare ka Allah kiyaye ka Allah tsare ka Allah raba ka da bala'i da ya ji daɗi sai karama almajiri masa guda almajiri ya sake masa addu'a manzon cewa addu'a usayful mu'min addu'a tarfa'ul balaya addu'a shine takobin mumini kuma addu'a yana iya dauke kowane irin bala'i sai ya sake masa addu'a ya ji daɗi sai ya kara masa goransa guda uku sai ya wanke kayan kamar da ya saba ya ɗauko kayan ya aza a kai zai dawo gida ya shigo gari sai mutane na mamaki a mutumin gaba mun gaya ma annabi isa ya addu'a a kansa Allah halakar da shi ba mu mun azama ya halaka daji kuma gashi yana shigowa cikin gari lafiya lau sai aka zo aka sami annabi isa ya annabin Allah bawan Allah nan fa ya dawo lafiya lau mai wankin eh to a kira min shi sai aka je aka ce to annabin Allah na kiran ka annabi isa na kiran ka sai ya zo kai eh menene kai ma Allah da zaka je wurin wanki koko da kaje wurin wanki sai ce eh abun nan ne ma Allah da zan je wajen wanki na sai gurasa guda uku ina wurin wankin nan almajiri ya zo yayi bara na bashi guda ya kara yamin addu'a na bashi guda ya kara yamin addu'a na bashi guda sai annabi sai ce to abun nan nake so kayan wankin nan ina so a sauke su ɗaya bayan ɗaya sai aka dinga sauke tufafin ana sauke tufafin can daga ƙarshe ƙarshen abin da yake sa kayan wankin da shi sai ga wani kato maciji baki kirin an sa mai takunkumi an rufe bakinsa sai annabi isa annabin allah ne sai ya cire takunkumin sai ce maciji mai kawo kanan sai ce annabin allah lokacin da kan roki allah ka ce allah ya halakar da shi sai allah ya aiko ni zo halakar da shi amma da ya zo kafin ya fara sakolan da almajiri ya bara sai ya ba da sadaka ya ce Allah kare ka Allah ya tsare ka sai kara mai sadaka Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka sai kara mai sadaka to a lokacin Allah ya koma mala'ika zai sa min takunkumi a bakina yanzu kan hana ni taba shi alfarman sadakar ne yayi to kaga anan addu'an kwanan ya kare ya kashe shi amma alfarma wannan sadaka gashi an dauki bala'i ne saboda haka shi Allah duk abin da ya ga dama yana yi ne a cikin ikonsa shi ke da komi shi ke da kowa kuma a gwamnatin Allah babu shawara gwamnatin Allah ba gwamnatin mutane bane amma shi ubangiji da kansa ya umarni annabi ya shawara fa shawurhum fil amri ka shawarce su a cikin dukkan lamuran ka ya rasulullahi kuma wannan umarni na Allah ya sa manzon su salaba ko miya za a yi gidansa sai ya shawara wani irin miya kamata ne mu ci a yau ne komi zai sai ya shawara amma shi Allah gwamnatin shi gaba ɗaya shi babu shawara da wa zai shawara shi shi kadai ne wahadahu ne la sharika lahu shi kadai ne bai da abokin tarayya kuma wala nazira lahu shi bai da kini kuma shi bai da waziri shi yasa duniya duk abun da Allah zai zai ne kai tsaye kawai ya kashe lokacin da ya ga dama ya tara ya raya lokacin da ya ga dama ai mota akan shiga mota duk wanda ke cikin mota ba duka ne kwanan su ya kare bai kuma sai mota ta faɗi duk a mutu to shikenan wancan bala'in ya sauka na wa'ancan kwanan su ya kare ya shafi kowa da kowa da ke ciki sai Allah ya kashe kwanuka ai nashi ne kwanukan nashi ne kuma ya ga dama lokacin ya kai kuma sai ya ƙara kwanukan saboda shi Allah fa'alu ne lima yuridu yana aikata duk abin da ya ga dama amma da abin da nake kira ga dan adam kullu ya zama cikin shiri kullun dan adam ya zama cikin shiri idan lokacin tafiya yayi ba a shawara da kai ba a fa zuwa a lallabe ka kuma ba a zuwa a tambaye ka lokaci na yi kawai lokaci yayi ne tafiya za ka yi ko ka gama ko baka gama ba ko ka shirya ko baka shirya ba na'am وإن الآخرة يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة كونك جد اللاهرة هو دار القرار هي دار القرار إتتي جد ندوما إتتي جد نتبتا أما با دنيا با أي إتت دنيا ذات قاري با وي متعلن دكي سكينتا با ba wai halittar da ke cikinta ba ita karan karan kanta ma za ta kare ita karan kanta duniyan za a waye gari babu ita an nade ta kamar tabarma an jingine ta ya mutu badaru lardu gairu lardi tsarin da za a musanya kasa ba wannan kasa ba ubangiji ya shi na wani sabon kasa a bisa kowa zai tsaya a bisa za a yi duk abu da za a yi na hisabi to saboda haka to tun da duniyar ita ma za a tashe ta ita ma za a wayi gari babu ita to ashe ba wurin zama ba ne balle ka saki jiki ka ce za ka yi abin da ka ga dama a gidan lahira fiye daral karar nan ne gidan dawwama da in an shiga an shiga kenan ba a mutuwa har abada kuma babu matsala kowane iri komi da ka sani zai bata rai babu shi a cikin aljanna wanda zana ma fi sauran mai gille to abu da ke cikin zuciya ma wanda ke kulli cikin zuciya ya bata rayuwa ko ya kawo wani abu ubangiji ya ce mu mun cire musu ihwa na ala sarau da mutaqaddimin da su zama yan uwa bisa gadaje suna jujjuya mutaqina fiya da una fiya bi kulli fakiyatin kathirata wa sharab suna kishin gide suna kira a cikin aljanna da duk abun da suke so wal hur'ini kam sai lu'li ubangiji ya ce ga yan mata na mun ba su masu kyawa kallan cikin aljanna kasatu aqrabi ubangiji ce kuma suke tsara raki ne amma daga karshe Allah ce ina hadha larzaquna ma lahu min nafadi wannan arzikin da muka baku na aljanna arzikin mu ne kuma bai karewa ina hadha larzaquna anan duniya da muke magana akan ta faniyatan mai karewa ce abin da ke cikin ta mai karewa ne amma na aljanna Allah ce larazukuna ma lahu min nafadi arzikin mu ne wanda yake baya karewa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin ku zai kare shine na duniya amma abin da ke wurin Allah har abada bai karewa saboda ka dan adam kada ka bata rayuwanka a cikin harkar duniya ka ce ala dole baka san komai baka san kowa ba sai duniya kana bata rayuwanka ne kawai ka koma ga Allah ka nemi lahira nan ne gidan hutu maulamu sayyidi aliyu sisa yana cewa ba ra'aitu safiyan illa man arada rahata fi dunya ni ban taba ganin wawa ba sai mai neman hutu a duniya duk wanda ke neman ya huta a duniya to in kana neman wawa ka ganshi kaga wawa ta fashi kawai ka taba wawa ya ake huta a duniya ai ba ita da hutu ba wadamin wanda ya huta kwadamin wanda ya samu ya ce yau dai kai alhamdulillah ne kai yau duniya ta ishe ni zan je huta wai me shi babu shi in ilimi ne ake nema ana na ana ta ilimin ne bai karewa kullum akwai abin da baka sani ba da ka mutu in kuɗin ne kake nema masu neman kuɗin kullum akwai wanda baka ci mishi har da ka mutu in ibadan ne kake duk yawan ibadan ka akwai wanda ba za ka yi shi ibada ba har da ka mutu duk abin da kake kome shi wani ya fi ka shi komi kake ji kuma wani ya rishi tun kafin jiya tun kafin kai ka zo yau an yi shi tun jiya saboda haka tutunna haka ne akwai bayin Allah da su ba su da alaƙa da duniya su sun zauna ne sun dubi duniya suka ganta babu komi cikinta sai kwamacala sai suka samu kyakkyawan aiki inna lillahi ibadan fudana talaqu duniya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhazu salihal a'mali fiha sufana akwai bayin Allah sun lura da duniya sun ga cewa duniyan nan kogi ne mai zurfi talakun duniya sun sake ta saki uku don mi wa hafu fitana sun ji tsoron fitina sun ji tsoron fitinan duniya kullum an ce kaza an ce kaza sai suka rubuta mata takarda duniya eh mun sake ki saki uku kuma babu biko wa hafu fitana ja'alu halu jakada sai suka mai da duniya wani gulbi ne mai zurfi wattakazu salihal a'mali sai suka samu kyawawan aiki ja'aluha sufana suka maishe su sune jiragen ruwan da za su hau su ketare wannan rahi rahin na da zurfi wanda in ka fada zaka nutse to yaya za a yi a ketara kowa bai iya ruwa ba to shi sai suka samu kyawawan aiki wannan ibada ne yawan salati ne yawan istighfari yawan la ilaha illallah yawan nafilfiri yawan azumin nafila yawan sadakar nafila sai suka maishe su jiragen ruwa sai suka hau wa'annan jirage sai suka ƙetare wannan rahi na duniya sai suka zaura lafiya to kuma haka ake so kowa ya zama fa kada ka yi tunanin cewa a'a in dai gurin duniya ne akwai ran zaka ci masa babu ranar babu ranar zaka ci ma gurin ka a duniya guri bai kammala a duniya guri yakan kammala ne a aljanna amma ba a duniya ba domin har kullum idan wani abu ya ka same shi to akwai wanda baka samu kuma neman kake ka same shi yau idan kana da kudi muna da wani aboki yana abuja ya ga mota aka ce miliyan ashirin da biyu ne sai ya ta kokari sai da ya je sauta ya kawo kwana biyu sai ya ga wata sai aka ce miliyan arba'in da biyu in miliyan talatin ne ya je ta buga buga ya samu ya so ta ya kawo kwana biyu ya ga wata aka ce miliyan arba'in da biyu ne ya ce babu shakka ita ma sai ya neme ta daga gare ta mai kara ya je ya sai ta ya kawo to yanzu wata ta yi so da tafi ta kuma sai ya je ya nema to ai kaga wahalar duniya ba ta karewa ba eh yaushe zai ci magoyinsa to a fasa kera motocin ne to muku haka ne ashe kullu yana cikin wahala kenan to har kullu ita duniya haka take ba ran da zaka cin magoyin ka cewa wai yau kan ni din nan na huta da wahalar duniya na samu komai da komai ba sai na yi wahala ba bari in zama ni na waye ne shi wa ta bai haka nan duk masu kudin duniya wane ne ya ci yau ya daina kasuwanci kowa ma a kada sake nema masa kudi wanda ya tara ya ishe shi wane ne shi a ƙasar mu sauran ƙasashen duniya akwai wanda zai ce yau kudi ya ishe shi bai sake neman kudi to a cikin harkar duniya wane ne ya wayi gari ya ce wa kai yau kan dai lafiya lafiya dai lafiyan ga ya ishe ni ko ban son ƙari ko ɗan kaɗan akwai mai shi ne har kullum cikin wahala ake inda duniya ce to ita dama an halicce ta ne don a zo a nemi lahira a zo a yi wahala ita za ta kare abu da ke cikinta zai kare kaiwa da ke cikinta ta za ta kare amma دار الآخرة هي دار القريب kaga gidan lahira shine gida matabbaci wanda in an shiga an tabbata har abada ba a hita kuma duk abun da ake so na rayuwa yana na cikin gida aljanna saboda ka kowa kokari ya nemi aljanna na'am man amila sayyatan fala yujzi illa mislaha wa man amila salihan lam yakrun fi wa huwa mu'minun fa أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل السيئة فلا يجزي إلا مثلها من عمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل السيئة wanda ya aikata mummunan aiki fala yujzi illa misliha ba za a saka masa ba sai da wannan mummunan abin da ya aikata in kai mummunan aiki sakamakon ka abin da ka aikata idan mutum ya zo ya sabi Allah shi su mala'ikun da ke tare da shi raqibu da atidu guda na rubuta lada ne guda na rubuta zunubi to idan ka aikata laifi wanda za a baka zunubi sai shi mai rubuta ladan sai ce masa kada ka rubuta zunubin ba shi awa shida ko zai tuba awa shida suke baka sai an baka awa shida ana jira yanzu zaka tuba yanzu zaka tuba idan baka tuba ba sai yake to rubuta mai zunubi guda sai a rubuta ma zunubi guda in kuma kai niyyar aikata alkhairi tun ma baka aikata ba za a rubuta ma lada in ko ka aikata za a baka lada goma cewa ya aikata wannan kyakkyawan aiki za a bashi lada goma to amma kaga shi mummuna guda ɗayan da ka yi guda ɗaya ka baka fala tujzi illa misliha ba za a saka maka ba sai da irin abun da ka aikata amma wa man amila salih min zakarin nawun sai wanda ko yayi kyakkyawan aiki tsakanin mace ne ko namiji ulaika yurzaquna wa huwa mu'min yana mu'mini wa ulaika yurzaquna bi ghairi hisab wa inan ne ake azurtawa a cikin aljanna ba tare da an auna abin da za a ba su ci ba can da kai mu wani aiki an baka zunubinka amma nan da kai kyakkyawan aiki an baka abin ba a auna ba eh manzala su salama lokacin da ubangiji ya sauka masa da manjalin hasnatin falahu ashru amsaliya idan duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki guda za a bashi sakamakon aikin nunki goma za a riɗiɗiya mai sau goma maza su salama sai ce rabbi zid ummati Allah ka ƙara ma al'umma na ka ƙara musu ladan sai Allah ya sake saukar da مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء wa'inda duk suka yi kyakkyawan aiki za a ba su lada ɗari bakwai kamar misalin ƙwayan zankarniya ne da kaɗan shuka ya fito ya yi tsiri ya hito da 'ya'ya da yawa haka za a baka kai daga ƙarshe ma Allah zai nunka ma kamar da ya ga dama manzo rasul sallallahu alaihi Allah na gode amma da zid ummati ka kara ma al'umma na sai Allah ya sauka da na uku man zalla bi qurdullahi qablan hasanan fa yudaifu lahu adafan kaseeran wa zai ba Allah rance a nunka masa ladan nunki ba nunki nunkin bai da iyaka babu adadin Allah kada ya sa wani za a baka annabi ya ce Allah na gode amma da zid ummati ka kara ma al'umma na Allah saka manzala da duka alkhairi amma dai ka ƙara ma al'umma na sai Allah ya ce to inna mai wa fasabiru na ujurun min gari hisab ajrun min gari hisab to yanzu kan masu hakuri a cikin ibada za a cika musu ladan su ba tare da auna ba ladan gaba ɗaya za a bankaɗo yanzu kan to wannan ladan da za a bankaɗo shi zai sa ka samu rizqun yurzaquna fiha bighairi hisab za a azurta su a cikin aljanna ba tare da an auna abin da ake basu ba Allah ya gaya mana duk abin da ke ciki da aka ba mu rizquna ma lahu min nafadin arziki ne na Allah wanda baya karewa kada ka zaci aljanna irin duniya ne lahira ba irin duniya ba duniya ne kake tunanin kila in na tsayar da kasuwanci na kuɗin zai kare in na tsayar da aiki na kuɗin zai kare in na fasa nema abun da nake nema kuɗin zai ƙare kila shi yasa kullum kake ƙoƙarin ya za a yi abun ya ƙaru saɓanin aljanna shi aljanna abun ba wai dama yana na aji ba ne aljanna yana tafiya ne a cikin irada da kun faya kun duk abun da kake so akwai shi ko menene kuma ba abin na da farko ba ne balle abin ya komo ƙarshe shi ba da farko ba da ƙarshe a'a jittin kana nan dai to abin ko ko menene shi akwai shi kuma ba abin an tara wuri guda bane balle a ce abin zai kare abin bai da lokaci matukan rayuwanka matukan komai na jin daɗi a cikin aljanna saboda haka wannan mu'minu minali fir'auna din nan yake gaya wa mutanen sa bani isra'ila cewa na hadhihi dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul qarar duniya rayuwa ce kaɗan amma lahira shine gida wurin zama man amila sayyi'an fala yujzi illa misliha wanda ya aikata mummuna aiki to fa ya sani ba a saka mai to wai abun ban mamaki wai in ka sabi Allah sai a baka zunubi guda kuma da haka wani zai tara zunubi har ya kai shi wuta zunubin yayi yawa kuma har ya kai shi wuta zunubi guda yau kai an baka guda kila gobe za ka yi a baka guda ko jibi za ka yi a baka guda kuma da haka sai ka tara zunubin har zunubin ya kai ka wuta duk baka tuba ba annabi na cewa attaiba min zambi kama la zanna mai tuba ga zunubi kamar ma bai da zunubi ne manzon na ce likuli da'in da wa'un wadda wa'u zunubi istighfar ko mina da ciwo kowane ciwo na da magani abinda an maganin zunubi yawan istighfari to a yawaita istighfari mana rabu da zunubi ba zunubi ke kai bawa a wuta ba to ka roki Allah ya gafarta maka ai shi Allah gafara shi ya gashi wara ya mutu wasa ar kullu shay yace rahmata ta yalwaci komai da komai ta yalwaci kuma ko ina saboda haka kada dan adam bawan Allah ya zauna ya tara zunubi daya daya daya daya ga nan Allah ya gaya muna in ka yi kyakkyawan aiki lada goma in ka kara za ka kai ɗari bakwai har dubu bakwai har miliyan bakwai in ka kara Allah na kansa yake cewa wane ne zai bani ko mine ne shi rance ini ko in nunka masa ladan nunkin ba nunkin bai faɗi adadi ba a'a bai faɗi ko ninki nawa zai ba manzala zai kurdu za kasar hasana fa yudaifu lahu adafan kasira nunki mai yawa wanda ba kida ya shi ba wa zai ba ji Allah daga karshe sai Allah ce a to shikenan yanzu zan cika muku ladan ba don ba sai na sa mala'iku su auna ba iyaka kawai daga fadar Allah za a bude ladan abin kado maka shikenan to me ma zaka yi ai ma yawa kai eh me ina zaka kai shi ta irin wannan ne ake samu ya dinga taimakon bayan Allah shi ma ga ladan kuma sai rinka jaba mu jama'a ranar da kowa ke nafsi nafsi ukulu nabiyin qala nafsi wa ummati ya kuma yadun hamidan wa muhammada ranar da kowa ke kukan kansa saboda haka kowa ya kokari ya rabu da duniya kada ka bata lahira saboda duniya ya salam me ke cikin duniya ban da wahala me ke cikin ta yanzu ana zahi wani lokaci ana sanyi wani lokaci ana ruwan sama wani lokaci ana zafin rana kullum duk abin da ya yawa sai ya dame ka kai da adam yanzu ana cikin zafi yanzu nan zafi sai ka ga yana ta damu ta ana ta kwana waje nan gaba da an fara ruwan sama kuma sai ruwan ya dame mutane hanyoyi sun dace ko ina kuma ai ta damuwa kuma an dauke an fara bazara an fara rani zafi kuma kowa ya damu in an fara hunturu kuma cika sanyi ya gewa alaula ma bai yiwa to kai dan adam yaushe ne kake jin daɗi ne yaushe ne za ka gode cewa yau da yi ni'iman da nake ciki ya wadata ni yaushe ne babu kenan magana har yau ashe kai ba a kawo karan da ka zo ka zauna nan ba idan kana lafiya lau kana jin daɗi da cuta ta zo ɗan kaɗan ka mance da duk ni'iman da kake ji duk ni'iman da kake ji ka mance da shi rashin lafiya guda yanzu nan kare azumi yanzu nan magana gada nake yanzu kowa lafiya lau noma yake saboda kowa yanzu ba abin da kake kishi ba ka kishin ruwa ba ka jin yunwa ka sha ruwa mai yawa ya da gobe kada ka ji kishin ruwa kai kokari ka yau da zuwa safe ka sha da yawa ka tara wasu ƴan suna cikin cikinka idan Allah kai mu gobe ka azumi ba za ka ji kishin ruwa ba sannan yanzu nan da ka sha ruwa ai ka ka ɗebe kishin ruwa ba ka tunanin ruwa kuma to amma wai da ke harkar na Allah na yau da kullun ne kuma ita duniya ba ita don ka huta ba gobe kuma in kai azumin sai ka ji kafin karfe rana faɗi awa ba baka taɓa shan ruwa ba ana jin kake kana iya shanye duron guda ni ban taɓa kan yadda nake jin kishin wayo ya mafi na kullum ka mance ne na shekaran jama haka yake kai ka mance ne shekaran jama haka ka faɗi ka ce kishi na nake ji ya fi na kullum to wai a nuna maka ita duniya ba ita don ka huta ba ne a babu hutu a cikinta haka za ka yi ta fama da shi in ka zo ka ƙetare wannan ka zo ka faɗa wannan in ka zo ka ƙetare wannan ka zo ka faɗa wannan kullum rayuwa ka take tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ran da ka kawo ƙarshen rayuwa idan ka kawo ƙarshen rayuwar ba a samu hutu ba kuma sai a zuwa shiga kabari to shi sa ake so ka gyara can domin idan ka zo kabar nan ka je can abun ya canza rayuwar ta canza rayuwar barzahu daban rayuwar lahira daban rayuwar duniya daban yadda kake rayuwa nan da irin abubuwan da kake ji nan da irin abubuwan da kake yi nan ba su ne zaka iske a barzahu ba na muku bayani kwanaki alif na ce in ka je kabarin ka barzahu kakan ga duniya ne a wa cikin cikin mahaifiya kake ashe duniya na dan karamin wuri ne mai kunci saboda yadda zaka iske yalwan da ke wancan wurin to saboda haka ka ga daidai zuwa wurin nan ka tare da abubuwan da zaka kai a wurin ka shirya tsagmanka a wurin ka gyara a wurin domin duk abun da zaka iske da fadin wurin da girma wurin da duniya da ke wurin abun da kai maka kai makanka ne shi yasa Allah yake cewa mu rabu da duniya mu nemi aljanna mu rabu da duniya mu nemi lahira hiya darul qarar nan ne gida na dawwama nan ne gida na zama nan ne gida na jin daɗi kuma Allah ya gaya mana fa ba abin da Allah ya koye mana kuma kowa ma ya san haka nan kowa san haka nan yau idan ka je kasuwa ka ci riba ka samu riba min dubu ɗari biyar a sana'anka me ya kamata ka zo gida ka zauna ka sake hita kasuwa sai ka kashe dubu ɗari biyar to ai ba ka nemo don kai bukata ba ne kuma ga bukatun to zo ka zauna ka huta a'a eh ɗari biyar da barin je gobe kila ɗari shida zan samu to ka gori ya karu gobe in ya koma kokari yake fi na jiya in ya samo kuma ɗari shida kaga ya wuce miliyan ɗaya da dubu ɗari ya kamata ya huta ne sai ya ci kuɗin in ya so jibiya hita za ka ja ce ina ai yanzu lokaci ne na samu yanzu ne ma za a ƙara ya sake hita kenan da haka da haka da haka da haka har ran da ya mutu har ya mutu yana mutuwa kuma an dauke shi an kai kabari magana ya kare da an binne shi kaga an kakkabe kasa an yi haka an ce kowa wanke hannu in an taimake ka ce salati goma ga Allah rasulullahi sai ga an zauna an daga hannu ana subhanallahi wala bai samu ne ke karanta ma amin sai a shafa shikenan an sallame ka addu'an an karba ba karba ba ka tsira baka tsira ba cikin kabarin an yahe ba a yahe ba kul huwallahu nan da kula udun nan an taso kowa ya bar wurin shi kenan kuma ba mu sake zuwa wurin me kake ciki yaya kake ciki oho wani zai koma ne ji halin da ake ciki in ma ka dawo ya za ka gane halin da ke ciki da ba ka tona kabari ma ba ka gane komai don ba ka gani komai ko da ka iske shi kwance kawai iya ka ka iske shi kwance ma ya saura da gangan jiki shi ko ka iske yanar ki amma ba za ka ga abin da ake a ciki ba tuna ba matsayin ka bane kuma ana yi kuma ana yi manzala su da cewa kabari ko ya shekara dubu ne to ɗayan biyu ne ko dai aljanna ko wuta amma akwai ɗaya cikin su ko kabarin waye ka gani ko kabarin waye ko da ya shekara dubu ɗari ne to ɗayan biyu na cikin su ko dai kabarin na akwai aljanna cikin aljanna yake ko kuma cikin wuta yake amma babu na uku Allah yana babu na uku darin ne la salisa lahuma gida biyu ne babu na uku kuma duk inda ka iske kanka kai ne kai kokarin ka kai kanka wurin in ka iske kanka na alhairin kai ne kai irin wannan ibadun da ake na azumin nan su kiyamun lailin da ake na filfilin dare nan su tarawihin nan da ake yi su ciyar da bayan Allah da ake su sadakokin da ake yi su ne za a tattara sai ka kai kanka can ka kai kanka aljanna darul qarar in ko ka ce a kai baka da iya yin wannan wahalan azumi ai azumi akwai wahala ya zan wuni ban ci ba ban sha ba kai ni da Allah ban iya yawan sallar nan kai ta fama da duke tashi kai nan kai kenan ruku'i sujuda ni ban iyawa ko mi ka ci baka iyawa to shikenan baka iyawa je ka baka iyawa ai babu na zai ma Allah zai ko malaika ya kama ka ne ba zai ko malaika ya kama ka ba baka iyawa bane inda kake ganin baka iyawa kana so ka huta ba za ka hutan ba shikenan an baka baka yi ibadan ba amma sai a jarabe ka da neman kullum abin da zaka ci shi kullun cikin ka sai ka nema ka zuba masa sannan kullun iyalanka sai ka nemo ka kawo musu in kana da iyalan in ma baka da karan kanka ka ishi kanka wahala to haka zaka yi ta fama kullun haka zaka yi ta fama kullun har lokaci yayi kuma ka zo ka tafi to in ka zo ka tafi ka shiga kabarinka a lokaci ne wa'ancan abubuwan da ka ce baka iyawa ni ban iya azumi ni ban iya sallah ni ban iya kaza kaza to su ko sun zo inda su ake bukata a wurin inda ka zo nan baka san kowa ba kowa bai san ka ba kuma abin nan da baka riko ba su ake bukata a wurin ne to kuma ba a dawowa kuma ba a gyarawa to ya za ka yi ka ka taho ka riga ka shiga kabari ba a bari ka tuba ba istighfari a cikin kabari a ce ka tuba ba matsayin ka bane sai kana da wannan matsayi akwai bayan Allah da ke yin haka amma sai suna da matsayi kai kan ka zo magana ya kare to kaga kenan wannan gida tun na zai kare abun da ke ciki zai kare to bai kamata ka wahala da rayuwanka ba shi yasa mu'minin ya alfarawa yake cewa lahiratan iya darul karar gidan lahira shine gida na dawama wanda ya kamata kowane mai hankali ya nema
وقوم ما لا أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وقوم ما لا أدعوكم إلى النجاة أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قومي يا قوم متعني ما لي menene ke faruwa da ku ne me ya samu ne ad'ukumu ila najaj ina kiran ku zuwa ga tsira wata da'una ni ila nan kuna kira na zuwa ga wuta huku ina kiran ku mu zo mu bauta ma Allah ku zo mu kadaita Allah kuna ta kokarin mu je mu bauta ma gargajiya mu je mu bi fir'auna da tawagan fir'auna ni ina kokari in sa ku aljanna ku kuna kokari in biyo ku a shiga wuta me ya kawo haka ya kawo ya ku mutane na to wannan wa'azi kada ya shi ne hankali ya isa ne hankali duk hanya na kwarai idan aka kira ka ka zo ka shiga wurin hanya mummuna ko da gidanku ka iske a nan ka yi kokari ka bashi babu alkhairi ga sabon Allah kowane iri kowane iri ne sana na sila na cewa la ta'ata lil mahluqi fi ma istatul haliki babu bi ga wani halitta akan ka saba wa mai halitta wai wani mutum saboda girman sa ko yana babban mutum ko yana wani dan uwanka ko yana wani da mukami ya sa ka bi shi akan ya ce a saba ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi ce babu shi shi yasa shi wannan yake mamaki wai ku mutane na ina ta kokarin kiran ku mu zo mu kadaita Allah ku zo mu bi Allah ku zo mu hau hanya kuna ta kokarin jawo ni ku ku dora ni kan hanyar banna eh atukum ila najati wa tadawuna ila nar ina kiran ku zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga halaka halak hanya guda shine hanya shine hanyar musulunci duk mutumin da ya mutu ba musulmi ba komi ta na kunshatinsa komi kaskantar da kansa wurin Allah komi ibadan da yake in dai ba musulmi ba ne ya zama dan wuta wa man yabtaki ghayra islam dinan fala yuqbal minhu fil akhirati wal khasirin ubangiji ya ce duk mutumin da ya mutu kan wani addini da ba musulunci ba Allah ce to ba za mu karbi komi ne bai aikata cikin ibadan sannan ubangiji ya ce yana cikin masu hasara kakan ga mutane ka ji an ce ai wallahi yana da kokari mutumin na ai bawon Allah ne sai dai ba musulmi bane amma kan bawon Allah ne a'a ba bawon Allah gare shi me ne na bauta Allah sa me ne zaman sa bawon Allah tunda bai imani ba ai zaman sa bawon Allah yayi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya amma indai har zai hada Allah da wani abu ai babu imani ai nan ba bawon Allah bane ya zaman bawon abun nan da yake bauta ma saboda haka yake kira yan uwansa ya ku mutane ina ta muku gargadi ina ta jan ra'ayinku mu zo mu bi hanyar tsira kuna ta kokarin jana mu je mu bi hanyar bata shi shiryan sai in Allah ya shirya idan Allah ya shirya shiryan babu wahala idan Allah ya batar kuma sai kaga abun kuma ya zama wahala sai zama wahala ka yi kana ta kokarin nuna mai gaskiya to kai ga hujjoji musulunci nan ga hujjoji bayyane addinin nan ga hujjoji bayyane in dariƙa ne dariƙan nan ga hujjoji bayyane kai makanka istighfari kai makanka salati annabi kai makanka la ilaha illallah kanka tijani kai ma ka taba jin wanda yazo yayi istighfari aka ce an bashi tijani in kai salati annabi shi tijani za a ba kanka kai ma ai daga ɗaya wada e zo ka noma gonan nan in ka noma duk abin da ka samu naka ne sai zama na mai gona ha Allah da iko yake kyautu da na yi gona babu ya ce ku zo ga hili nan ku zo ku yi shuka ku shuka istighfari ku shuka salati azab ku shuka la ilaha illallah ku za ku girbe shi ranar kiyama amma za ku girba duk wanda ya shuka shi zai girba to shi kenan sai ya laifi ya salama to ya kamata kowa ya dawo haicinsa tun muna nan kafin mu tafi can in mun je can can fa da an je can ba- babu shawara kuma an je alkiyama komi ya ƙare abinda ka zo da shi da shi za a yi aiki in ka zo da kyakkyawa kyakkyawa za a aiki in ka zo da mummunan sakamakon mummunan za a yi maka shi yasa ke cewa ya qawmi maliya wa ya qawmi maliya dukumu ila najati wa tad'una ila nar menene ke faruwa da ku ne ina ta kokarin gargado ku in jawo ra'ayin ku zuwa tsira kuna ta kokarin gargado ne ku jawo ra'ayina zuwa halaka mu taru mu halake mu je lahira duk azaman yan wuta ya kadumu qawmuhu yawmal qiyamati wa awradahum nar fa bi'sa wardul mawrud shi fir'auna kenan ubangiji ya ce zai jagoranci mutane sa ranar kiyama zuwa cikin wuta mummunan makoma ya yi muni na za su ganga to can kuke so nima in shiga kana tare da babban mutum ya je wajen sabo Allah ai ba sai ka bi shi ba babu ruwanka ne in dai har za ka yi mai wa'azi bai ji ba ya bari to ba za ka bi shi a sabo Allah ba komi mukamin sa komi mukamin sa in ka ojile ne yanzu zai sha giya kai baka shan giya ya ka kai sai baki kuwa kana jiran shi fito amma bai yiwa don kana ojile sai na shan giya ce kai baka sha ha ha ba ni ne oganka ba na ce ka sha in ka ce in sha ranar kiyama kai zaka tsamo ni in ka ce in sha kai nike bauta ma Allah ce kada in kai ka ce in yi in nayi me zaka yi me zaka kare ni gaban Allah ne shi duk dan adam ya zo gaban Allah ba kowa ta kan shege ba kai kana ka kare ni a gaban Allah ne to saboda haka bai yiwuwa ka bi wani akan tafarki akan hanya na banna wai kana ganin babba ne ko kana tsoron shi ko kana ganin girman shi shari'a musu bai yi wani hakan in ko kai haka nan to inda ya shiga nan kai ma nan zaka shiga ran tashar kiyama ka ku san alif sallallahu cewa yusharul mar'u ala dini halili ana tada dan adam ne akan addinin abokinsa yana da kyau kenan ka tabbatar da kana da mutumin kirki wanda shi zaka bi wanda in ka bi shi za a samu kyakkyawan hanya na'am
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
تدعونني لأشرك بالله لأكفر تدعونني لأكفر بالله وأجعل هم؟ ساكت جماعة.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى عذاب الغفار تدعونني يا قومي كنا كرانا لأكفر بالله إن كافر مع الله وأشرك بي إن حتى شيد وني إن زو إن شركة إن كافر مع الله إن طيب wana da ukumu ila azizul ghafar ni kuma ina kiran ku ne zuwa ga Allah nan mai girma mai gafarta Allah mai girma anan ya kawo siga na Allah cewa Allah nan azizun ne don ya nuna musu duk wani abu da ake bauta ba karami ne ko mai shi to Allah shine mai girma a cikin duk wata fir'auna ya ce shi Allah ne ba ya ce shi Allah bane kuma da sauran abubuwa da suke bauta ma to duk wa'annan abubuwa ba allolin bane kuma duk wa'annan abubuwa kanana ne wa ana da hukumu ila azizul gaffar ni ina kira ku zuwa azizun mai mulki mai girma shine Allah al-gaffar kuma mai gafartawa kaga Allah yakan dauki sunansa yakan bada sunan aro kaga azizun nan basaraki ake kira azizun ya ayyuhal azizu mutanen misra annabi yusuf ana ya ayyuhal azizu ya kai mai mulki ya kai mai girma kaga ya ɗauki sunansa ne azizun shi Allah amma ya ɗauki sunan ya ba manyan mutane duk fasara ke da kiran shi azizun wai mai girma dan kare da mai girma amma sifa da na Allah yace ni ina kiran ku ne zuwa ga mabauta ma Allah al azizu mai girma al gafuru mai gafara alhamdulillah karanta tambaya ko ya koyi malam din ba daɗi yake ji ba abu dai da dole a yi
الحمد لله الله يسخر الخير الله يقر العافية الله يقر العافية وانا همنا شيء رحمه الله يعني شيء أهمي تسينا في سد العريف na fi sutura da sai na ji ɗaci-ɗaci a cikin makogoro na wai azumi ya azumi na ya azumi na ya ai to shi na saka ya fesa turare kuma ya ji daci daci a makogoron shi to ya tabbatar da turare ya kai makoshinsa kenan shi yasa aka ce kar ka fesa turare da rana ka fesa lokacin sahuru ka fesa lokacin bude baki inda har zaka ji dacin shi a makoshinka ai ya riga ya kai makoshinka kenan kaga yana iya bata azumi Allah an yi hali saboda ka a kiyaye a kiyaye
alhamdulillah Allah saka alkhairi da muna gauna cewa karfallahu muna son cikakken bayani akan salar ta- tahajjud
tahajjud ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود وبنجي يا أمر لما صلى الله عليه وسلم يا سلم تهجد amma shi aka wajabta ma shi wuri sama wajibi ne amma ya halatta ana yi abin da dai ba a so shine kai mata masallaci annabi sallallahu ya umarni mata su yi sallah ne a cikin ɗakunan su sallan farilla ma da yake dole annabi ya ce mace ta yi cikin ɗakinta in ta yi sallah cikin ɗakinta in ta bi mijinta aljanna kofa takwas za a buɗe ta shiga duk wanda take so amma ba a yadda mace ta tashi karfe ɗaya ta ce za ta je nafila masallaci ba ya za ki je nafila masallaci farilla ma baki je masallaci ba da rana ba a yadda ba mace da take awa akuya ai mace kamar awaki suke ɓanna gare su shi yasa Allah ya ce ai tara tara da su da Allah ya ce ai tara tara da su eh shinge ake musu a cikin rabiyace su yanzu idan kana da akuya ka ɗaure ta cikin gida kana ba ta abinci duran da kace kai akuyan gare na dai gaji bari zan sake da kai kiyo can sai kaje na ya ya can ma kaje ku tare ku tare ta fara banna kenan to haka mace take shi sa Allah ya tsani to mace da sallan azafar wajibi ne sallan la'asar wajibi ne sallan magariba wajibi ne sallan isha'i wajibi ne Allah ya ce ta yi a cikin ɗakin ta Allah ne zai ce ta je nashila karfe ɗaya na dare a wani masallaci karfe ɗaya ta fita mijin tana kwance daki tana wani masallaci wurin wa sallar mai ta je yi tahajjudi dole ne tahajjudi ai nafila ne ko cikin dakin ta yi raka'a biyu ya wadatar in ta yi raka'a hudu ya wadatar in ta yi raka'a shida duk ko guda ko raka'a da ta karanta yayi saboda haka shari'a bai yadda mata su je masallaci da daddare ba mata da da rana ma ba yadda su je masallaci ba na gaya muku sai matar da bata al'ada ko yarinya karama da bata fara al'ada ba ita ce aka yadda ta je masallacin juma'a su ne aka yadda su je masallaci addini ba wasa bane ba wai annabi ya kawo mana wasa bane ta ka tsantsan ake da Allah a kiyaye Allah ji tsoron Allah amma kyakkyawa mace ta yi kwalliya da daddare karfe ɗaya ta fesa turare wai za ta je nafila lima ja'alna wa kibiru ita ma ta Allah kare banza kare wuri da liman da ladan duk shedanu ne ƙarya suke wallahi sun tara matan ne kowa ya tsami mai kyau a gama sallah karfe uku na shi kenan ya hawa saka ba a yi ba gaskiya bane alhamdulillah saka alkhairi amma maza na yi ba maza suna iya zuwa su yi tun tahajjud ya halatta eh sahabbai na yi maza ma yana yi maza kan su je su yi amma babu hadisi ɗaya da ya ce annabi ya tara matan sahabbai a masallaci da daddare ya musu tahajjud maza duk da tarawihin nan tarawihin nan annabi ya yi sau ɗaya da gari ya waye aka taru ya yi sau biyu bai sake hitowa ba shikenan bai ƙara yi ba sai na abubakar ma ya yi halifanci har ya gama bai taɓa yi ba sai na umar ne ya ce ku zo ku zo mu yi ni ba annabi ba ne don haka ku zo mu yi cikin masallaci an tambayi maza Allah tarawihin nan fa kayi so ɗaya kayi so biyu kuma baka ƙara ba ya ce in na ƙara na uku Allah zai wajabtar da shi zai zama sallan wajibi saboda haka ban ƙara ba in kuma an ce ba isha ya wada raka a goma dole ai kaga musulunci yayi ƙarfi kenan ko ya ce shi yasa ban ƙara ba shi yasa sai na Umar ya ce ku zo ni ba annabi bane ban magana da Allah ni ba za a wajabta ba ku zo mu yi. sai na Umar ya tara mutane aka yi tarawihi kenan to balle tahajjud kuma su yi ma ba a tara mata ba tahajjud ku kwashi mata mutane karfe ɗaya mijin na gida yana hawa matan na masallaci wai ta je sallah sai ya waiwaya kan gado bai ga kowa ba sai na matar shi wai tana bayan liman a'a ba liman bai kama
alhamdulillah Allah saka alkhairi a tamana cewa irin da wasu na sallar tarawih kamar ka hudu ko shida wai yayi ko dai akwai gyara ai tarawihi nafila ne amma raka'a biyu aka yi aka tashi yayi in raka'a hudu aka yi yayi in raka'a shida aka yi yayi in raka'a takwas aka yi yayi in raka'a goma aka yi yayi amma manzala sallama raka'a goma yake shekaran da ya bar duniya raka'a ashirin yayi wani riwaya ma ce ya taba yin raka'a takwas amma dai raka'a goma yake amma ko raka'a nawa aka yi yayi tuna nafila ne bai da ka'ida in ma raka'a ɗari aka yi ai yayi
alhamdulillah Allah saka alkhairi
ba mai dawa harama shi a kai raka ɗari liman gobe mai gani kowa mun lalle kana ne nan za a kai musu sahuru
alhamdulillah da ta magana ce aka rabar lahu dina nake da miji amma ya ce bai son sa dan kunne da abin waya da shaye-shaye duk shirin su wato ma ba da ta ba da haka ne zai za ta bari ne ko ya za ta
kada ta sa ɗan kunne Eh, kada ta sa abin wuya da shaye-shaye duk bai so.
kada ta yi shaye-shaye duk bai so to ya so mata hula da wando Ah, tun da ya tashe ta daga mace to ya maishe ta namiji ya huta ba sai ta sa hula bai sa hula ta yi aski ya aski Ah, to jama'a mace ba dan kunne mace babu sarkan wuya mace babu hoda babu kayan mata ya aka ta zama mace ai ko shawa ba ta yi ai ba ta ba ta zama mace bai wannan eh saboda haka shari'a musulunci ya yarda mace ta yi siffa na mata namiji ya siffa na maza amma tun da shi ya aje ta kuma shi shi ne bai so in ta ji tana iyawa sai ta bi umarnin shi ya zama dole tun da shi bai so ya ganta da su shikenan ya nemo mata wanzan har gida Allah ya su ba wannan da sai ya kira a ja mata talkwabo
Eh, alhamdulillah wannan tambayar nashi ya rubuto ya rubuta da turanci Eh, yana cewa assalamu alaikum malam the almighty allah grants grants your life to live long in good health sound joy and more knowledge and uh, wisdom but i want to ask question the sunnah and farilla of both prayer and uh, ablution bayan ya sanar ba ga malam yana roƙo Allah Allah ya ba mana lafiya Allah ba shi yawancin hayi Allah ba shi ilimin albarka da hikima yace tabbata sa shine an Allah ya mishi bayani sunnani kai sunnanin da farilla na alwala da na sallah
sunnoni da farilla na alwala da su da da alwala da da sallah
Uh, she explained to him in this short time. It can't be possible. You have to come and meet me at all. Ku je zama.
su mana ya ce zai ka sami shi gida saboda bayani yana tsawon yana tsawon gaske wanda ke bukatar haka sai ya gida sai ya mashi bayani don zai ɗau lokaci ne mai mai tsawo wannan na cewa lahu ina da tambaya wani ce akwai alamomin kiyama gaskiya ne A gaskiya ne tun alkur'ani ya faɗi. Ja ashiratuha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanoni da yawa akan alamomi alkiyama. Yanzu nan ma muna ji duk wannan fitinu fitinu da kake ji ai alamomin alkiyama ne. Rashin adalci nan da shugabannin ƙasa, gwamnoni, sanatoci, rep, sarakunan gargajiya duk ba su da adalci. To ai duk alamomin alkiyama ne. zamanin da ba shekaran jiya bane tarihin Umar bin Abdul Aziz ba da yake duniyar na zaune lafiya lawa alkiyama bata zo ba ai kaga adili ne Allah ya bayanin kura na na kiyo da akuya ga maciji na wasa da yara amma yanzu duka babu su da adalci ko ɗaya duk wanda kaji an cewa na da adalci ana so shi ne eh duk wanda kaji an faɗi gwani sa to yana so na ba duk ɗaya dukkan wajja ce ba na kwarai ciki ba na kirki saboda ka shi mana rikin alamomin alkiyama sanarar su salama ya ce alaman tashi alkiyama za ga mutanen daji sun zo gari sun yi manyan benaye yanzu sai ka ga manyan filanin mu sun zo gari sun yi manyan manyan gidaje sun yi ofciya sun yi komai kuma makiyayi ne mutumin daji an su lana cewa kuratan kufatan urratan wai wa mutumin da ke bai da sutura kuma bai da bai da takalmi kufatan bai da takalmi amma sai ga sun zo suna benaye cikin gari yau kenan sai ka iske manya-manyan gidaje duk na mutanen mu ne to kaga wannan duk yana daga cikin tashin alamun tashi alkiyama saboda haka in ma an shirya a shirya in ma ba shirya ba shirya alkiyama ku yana cikin gab ka tashi gab yake ka tashi wallan gab yake bai dadewa abinda malamai ma na gani kila da wuya a kara shekara goma nan gaba
alhamdulillah to kai me kake jira me kake dauka wani abu ka shuka to me kake fako ha ban ga da- ban ga dalili me kake jira in ma an ce gobe za ta tashi kai kokari ka shirya kayanka ai wata yarinya a ka- a kaya mai lokaci ana kiranta geshina ko in geshina in aka yi wa'azi wa'azi aka yi ta- magana tashi a kiyama ta ce "Mm, an ce ranar juma'a za a tashi in Allah ya kai mu ranar alamis zan wanke kaya na in goge in sa cikin akwati in an tashi ran juma'a dauki akwati na nima in ci tafiya ita ta haza ko wani kauye zage saboda ka tashi alkiyama lokaci yayi kowa ya kokari ya koma ga Allah maulana shi ibrahim radiyallahu anhu ya ce idan kana da shekara talatin to ka koma ga Allah in dai ka shekara talatin da rayuwanka ta years to ka ka bar duniya ka koma ma Allah aka ce mai shekara arba'in ya ce a wannan ka ayya tsuwa ko mi na shi ya koma wurin Allah to mai shekara talatin an ce ya koma wurin Allah da balle na saura wai lokacin da ka shekara sittin lokacin kake neman duniya saboda rashin sanin Allah talatin ma kowa ya koma wurin Allah duniya ta sallame kan ka shekara talatin an gama da kai amma ka koma ga Allah amma ka koma ba duniya ta gama da kai
alhamdulillah tamar gwada cewa a karfallahu akwai kyau gashin hamuta da da na mara ka mutuna cikin azumi ya nemi reza ya abin nan ya kankare
yana da kyau tun a ra'ayinsa ne tsitsige gashin hamuta ko aski yana da kyau in bai so na mara ma yana da kyau in bai so shi gemu ne annabi sallallahu alaihi yake ce sunna ne an bashi amma kuma kada ka bashi kuma ya koma irin na wa'ancan wancan ba sunna bane suna su bid'a ne don bai kama da na annabi ba daga gemu awa brush amma don aske gashi mara da gashi hamuta duk wannan shari'a ya yarda da yanke kumba duk ana yi ana so ran juma kowane juma kai amma kuma ya fi karshi ga maza saboda su mata gashi kowane iri al'aura ne gare su mace duk gashin da ke jikinta yana sa shawa saboda ka su mata an fi so suna da gashi a ko'ina cikin jikinsu tamam Allah la saka alkhairi malam assalamu alaikum malam malam yana da kyau mace yana da kyau yana da kyau mata su su halatta su halatta a wurin sallan gawa kamar sallar jana'iza kenan ai mun yi bayanin jiya ne ko okay shekarar jiya ne ko mata ba su zuwa sallan gawa mata ba su zuwa sallan jana'iza shari'a bai yadda mata su fita kowane sallah wai matan da ba yadda su je sallan azafar da ke dole ba su ne za a ci su je sallan nafila sallan gawa ma da yake farilla kifaya ne watan ta je ta ga gawan ba ita ma za ta zama gawan ba ba yadda mata su je wajen sallan da suna zuwa zamanin annabi har makabarta suna zuwa amma da baya an hana su an hana su abinda mazal sai yana umarnin da mata su rinka zuwa masallaci ana sallah da su bayan shi sai da Aisha ta ce ta ce da annabi ya kai yau da ya hana mata zuwa masallaci da annabi ya kai yau da ya hana mata zuwa masallaci in ji Aisha fa mata mazala tun zamanin ta fa take cewa irin abin da ke faruwa a lokacin ta da annabi na rayu da ya hana mata zuwa masallaci to balle yau balle yau yace ta je masallaci yace ta gama danna waya abinda tahajjudin aka je in ta raka biyu ta gaji sai ta koma gehe ta zauna shi ma gogan naka ya zo ya zauna ana hira to shi to liman ya san ana ci ana hira ne masallaci dole sai an shiga masallaci ne ana gehe ba irin shi ne aka taba yi ba nan ne ina ganin ma cikin busa na ko ina ne ta je tahajjudi daga can sai ta shige ɗakin shi ha tana can ashe kwana ɗan ɗauke ta shi ma gogan kwana ɗauke shi lokacin da ake kokarin a dawo kowa ya koma gida da ta tashi a zabure wurin neman hijabi sai ta ɗauko wandon shi ta rataye a kafaɗa sai ta rataye wandon gogon sai ta hito ba ta sani ba ta aza wandon akai kamar mayayi ta zo gida ko da ta shigo gida mijin na cikin gida yana jiran ta zo ta aza sanwa ya gani sai ga wando akai ya ce to tsaffi yau kan sallar ya yi yawa kwarai to na liman ne ko na ladan ne ta ce miye ya ce a mayashin na kanki ko ta ɗauko sai ta ga wando eh to a koma a koma masallaci to masallaci aka ɗauko wannan to duk mafi wata hajjudin haka yake karewa saboda ka shari'a bai da mata su je masallaci da daddare ba
alhamdulillah ne da za mu tabbata na ƙarshe saboda malam da ji daɗi ba sai mu ci gaba gobe insha Allah ne wanda aka tsaya tabbata ƙarshe shi malam yana da kyau mutum ya yi ta tare da takalmi a kafa wurin sallah ko kuma sallan jana'iza
kowane sallah an fi son ka cire takalmi manzala su salama zamaninsa da takalmi ake sallah kowane sallah annabi da takalmi yake sallah sahabai ma da takalmi suke sallah kuma kowane irin takalmi to wata rana annabi ya zo zai shiga masallaci sai ya kama takalmin sai ya cire sai ya shiga masallaci to da ya cire sai su ma suka ciccire nasu sahabban sai suka bi shi sai aka yi sallah da ya sallame sallah sai juya sai ga basu da takalmi ya kafa ya bi ko cire takalman ku ah rasulullah mun ga ka cire yace ni jibrilu ne yazo ya gaya min yace takalmi na ya taka najasa in cire shi yasa na cire to kuma ya gaya muku na ya taka najasa ne to amma daga sannan sai kowa kama cire takalmi kuma sai bai hana ba sai aka ta cire takalmi sai bai hana ba to saboda haka ba a sallah da takalmi kowane irin sallah almunajiyun almusalliyu naji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah ne kuma ni na san ko sarki margu ba ka zuwa gaban da takalmi balle Allah ko ka zo gaban sarki da takalmi eh sai an ce ka cire masu jajayen kayan nan suna nan malayakun sarki
to alhamdulillah Allah saka alkhairi zan buƙata tambaya guda a kan kuma tambaya na kaman tuntube haka ga mutatoci ya shi ga mutatoci ya rasulullah ko yana da kyau ko baya da kyau wasu ce ba da kyau a kira ko ya rasu da ko shi yanzu da kira sunan Allah kawai a'a shi kiran ya rasu da ko kiran shehu ai ya fi komi kyau ya fi komi kyau ai ba wai kiran ya rasu da Allah ba mai ƙarhi ne yana da mata sunanta ladi ya zo ya tuntube sai ce sama na ladi da ladi kuma sai mike tsaye shi ladi ma kira ba shehu ba kuma ya mike tsaye to mai lahin shi to me lahin shi ya sabi Allah ne ladi ya kira to ladi ta tada shi bai ta tada shi ba wa ya tada shi o Allah to ai ba Allah ya kira ba ladi ya kira kuma matar shi ne ladi an hana shi kira sunan matar shi ne ha na ladi da ladi ma bai sabi Allah ba sai na shehu ya halatta kira shehu kuna kai tutube za ka kana ce ya shehu Ibrahim ai sanin shi na Allah ne shi ya saka kira shi rauna mana to ka kira shi ɗan obeyuwa ai duk wanda kaga an kira na Allah ne shi za ka kira shi ai mai kiran ya san abin da yake yi kuma waliyin Allah dole ne a yi tawassuli da shi eh dole ne a yi tawassuli da shi ba wanda zai tuntube ya kira mutumin banza ba wanda zai tuntube ka ja ce Jacob babu wanda babu wanda zai shi eh sai dai kira ko shi Usman ya shi Usman ko ya shi Ibrahim ko kira wani wali ma haka shari'a ya halatta wannan kuma ya halatta in kuwa ce bai halatta ba kawo min hadisi ko aya ko wani littafi da aka hana duk duniya a kawo duk wanda ke da shi ya kawo yanzu ya ga mai inda annabi ya hana ko wani ko da sahabai ko ma wani malami ne ko da ku cikin littafan su ne ina ne aka hana bayan da aka hana kuma kiran masoyi ya halatta kuma an kira masoyi akan girgiza ne mallam ya tazza inda zikirin muhibbin falasa bil mabu in ka kira masoyi baka girgiza ba to kai ba masoyin bane kullum ina bada misali a wurin maulidi na ce mutum ne yana neman yarinya kila sunanta hawa ga misali sai ka gamu da shi mai karfi matashi wani eh kila umaru ne sunan shi umaru na wallahi na ga hawa sai ka kai sai ya dan gilla kai ya dan motsa wai kai din sai ya dan motsa in ka ce wallahi na ganta ta ci kwalliya sai ka ga ya ci baci ba ni biyar ba ni biyar kafa kaf sai ya dan raya kadan sai ya buga da kari kuma ya ji dadi ya ma dan rawa gaban ka wai ka wada bai kaga haƙo ba hoshi ya ganta ba kaga ganta amma ai mata rawa to yayi laifi ko bai laifi ba ko ke sai wanda kira shehu shi yayi laifi wanda kira hawa bai laifi ba sai da shehu ah ba wasa bane addini fa addini musulunci ba wasa bane kuma ba kayan jahilai bane mutane nan jahilai ne kullu yana gaya muku ilimi daban wa'azi daban ilimi daban wa'azi daban ba wai da kaga mutum ya bude alkurani yana jana faɗi ka ce wai malami bane a ya kai ka san malami ne wani fanni ya karanta wani sabdare yake da don mutum na turanci shi da sai zan tafi dan boko cikakke kullum ina bada misali daga mahaifina shi ba dan boko bane sai aka kawo masa leta wasiƙa sai ya ga wani yaro ya gama secondary school sai ya ce zo karanta min wasiƙa sai ya karanta mai bayan ya gama mai bayani muna zaune ba mu tashi ba sai ga wani ya zo abokinmu ne shi kuma master degree gare shi sai ce kai zo karanta min takardar nan shi ma sai karanta kamar da wancan ɗan secondary school ya karanta sai ma ya ce kakan su dukkan su yan boko kowa na da ilimi don me don bai san boko ba an hada mai masa da ɗan secondary school to ai bai sani ba shi ya dauka duk suna da ilimi to haka jahilai ke ganin malamai da an ga kana wa'azi sai ka ce ai malami ne da an ga kana fasara alƙur'ani sai ce malami ne shi ya cuta mana a nan kasar barbu shi ya cuta barbu kingdom baki daya ina magana tun daga nan tun daga ilesa har ka dangana da cikandu tun daga nan har ka dangana da ilu abin da ya cuce mu kenan na ɗaya dama mu kasanmu ba masu ilimi bane ba mu da ilimin addini muna dai da gargajiya da muka gada sai bature ya zo ya kawo mana ilimin nasara muna tare da ilimin nasara da bayan sai ilimin addini ya shigo muna to kuma da ya shigo muna sai shigo muna ta hannun jahilai ta hannun jahilai wa nake tsoro sai fito mana ta hannun jahilai wanda ba su san addini ba sai muka ɗauka su ne malamai shi ya cuce mu da malaman da muke ɗauka a bargu malaman ana kallamu idan kana malami makarantar boko kana alif ba ta un sai a ɗauke kai ne babban malami kuma ba malami ba ne don ba su yi karatu ba in an ce a yi karatu wane ne mai shi a faɗa bin duk ƙasar nan babban malamin da aka taɓa yi da waye shi shekaru hamsin da suka wuce waye babban malami a ƙasar nan a wani gari yake duk ƙasar gaba ɗaya ba garin ba ƙauyen da ban sani ba duk ƙasar nan a wani ƙauye yake malami ba mu da su ba mu san su ba ba mu da ilimi ba mu san ilimi addini ba da baya ne da abun ya shigo sai ya shigo mana ba mu san malam ba ba mu san wanda ba malam ba yanzu nan da mutum ya ɗauko malamin tsibbu ya kawo irin malaman da ke zuwa a yi addu'a shi ba wurin shi malami ne kawai in kai ko ka haddace alkur'ani a kai ka haddace littafin duniya a kai kai ma malami ne kawai a wurin shi da wancan malamin tsibu da wannan malamin ilimi duk ɗaya ne tun da bai san malam ba da wancan malami na mai karantar da yaran makarantar boko da wannan malami mai ilimi duk ɗaya ne tun da bai san malam ba to ina abin da ke cuta mana kenan shi yasa ake ganin duk abin da jahilai suka faɗi ilimi ne ya kai wallahi malaman nan kai subhanallah ai shi ma ilimi gari shi ma wancan ilimi gari baka je na fasara alqur'ani ba to fasara alqur'ani ilimi ne ai ba ilimi bane yayi abin da ake kira ba wanda ya san malami sai malami kuma malami na kwarai shi san malami kuma ilimi ba hayaniya bane irin wannan wasan yara da ake yi mutum ya zo kawai yana abin da ya ga dama ana kiran shi malam ba shi bane ilimi wai wani wani fanni ya karanta wani subject ya karanta sanan subject din guda nawa ya karanta sanan menene yake iya faɗi akan wannan subject a zauna a kawo littattafan larabci masu zurfi ilimi a ganin ya ina fasara su me ya fasara su wallahi ban taɓa rantsuwa ba sai yau ina iya rubuta wasiƙa da larabci duk busa ba mai iya karanta shi sai malami guda shi malami guda ɗin wallahi duk busa ba malamin da zai karanta shi sai malami guda yana nan tamanin ana kira sa malam umaru tamanin ba filata ne shi kaɗai na san zai karanta larabci nan amma dukkan ji ba mai karanta wasiƙa nan wallahi kuma da larabci ne na to ai na san wanda ke gani kuma na san ilimin kowa kuma kowa ya sani to saboda haka magana ilimi shi rashin shi ne cuta mana kawai kuma har yanzu ba mu damu da shi ba fa yanzu nan yaran mu mutum nawa ke makaranta suna karatun addini duk gari na faɗa min yaran mu mutum nawa ke makaranta suna karatu addini kila sai mu da ke turawa sai mu da ke tura saurawa ke turawa to ba mu da shi yaushe zai samu ok da ka je ka zauna an ja maka baki biyu uku hudu ka sai ka zama malam sai ga mutum ya zo ta shegiyar hula wai ta bani ka sha hadisi kai na ga hadisin a ta bani ne ka sha talauci wallahi duk hula talakawa ne sallar da za a yau bismillah rahman rahim wa man salla lailatul tasi'at ashar wanda ya salla dare yau a cikin wannan wata sita raka'atin raka'a shida ne kawai ya karawa fi kullu raka'atin fatihatul kitabi a cikin kowane raka'a za a karanta fatiha kafa daya wa qul huwallahu ahad sab'a marati qul huwallahu kafa bakwai raka'a shida fatiha daya qul huwallahu bakwai
ji'ila tilka salatu hariran min aljannati raka'a shida sallama uku kowane raka'a fatiha daya daya kowane raka'a qul huwallahu kafa bakwai idan ka sallame sallah wannan sallan Allah zai maishe shi hariran min aljannati za a maishe shi alhariri kamar a ce zinari tufafin zinari na aljanna
wa ammanahu Allahu min aljununi kuma Allah zai amintar da kai baka haukacewa har abada wal juzami kuma baka zama kuturu har abada wal barasi kuma baka ciwon zafi har abada wala yas'aluhu Allahu hajatan illa qadaha kuma ba zai roki Allah ba na inda ya sallah ko me ya roka sai Allah ya biya bukatun ko me girman bukatun na inda ya sallah sun mai karau ya haji ni'a in ya gama karanta ya haji ya haji kafa ɗari sallah raka'a shida qul huwallahu kafa bakwai bakwai bakwai so shida eh arba'in da biyu kaji masu amsa ta taga to ana so a yi bakwai bakwai har so shida ta qul huwallahu arba'in da biyu kenan sai a yi sallama uku in an gama karanta ya haji ya haji ya haji Allah ya saka Allah maimaita irinka an karanta ya haji ya haji kafa ɗari kafa ɗari ake karantawa ya haji to za ka samu tufafi alhariri gidanka na alhariri na zinari ke na cikin aljanna sanan duk abin da ka roki Allah a wannan wurin Allah zai biya bukata yana da kyau kowa ya kokari kuma kowa ya roki alhairi kada ka roki shari in ka roki shari Allah bai biya bukatanka amma ka roki alkhairi duk da alkhairi yake komai karancin sa Allah zai biya bukatanka kowa ya sallah ya roki lafiya na ɗaya tukuna sai ka roki zama lafiya kasan mu sai ka roki gafara gare ka da iyayenka in ya so da ka roki kuɗi don na san dole ka roka to sai ka roki kuɗi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zana da kasar mu lafiya Allah ya zana da gari mu lafiya Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu iya mu da kakanni mu Allah ya gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu masu tabarmi ya kawo mana tabarmi Allah ya saka mu da alheri an ce yanzu ma an kawo wani tabarma muna ta musu addu'a kuma ko mun je gida muka yi sallah muka yi musu addu'a masu kawo mana tabarmi da masu kawo mana buta duk wanda ya kawo mana tabarma ko buta Allah na roke ka don isan annabi kai mai arziki ne yawa Allah kuma ka gira masa gida aljanna in mace ne in namiji ne Allah ka shirya masa ƴaƴansa ya ci albarka ƴaƴansa don haka mun gode Allah ya saka musu da alheri ko muna bara har yanzu a taimaka mana don manzon Allah Allah ya gafarta mu tsohon ciyaman mu Allah ji mamu da Allah je kansa Allah ya rahamshe shi ciyaman mu na yanzu alhaji usman bazabar mai Allah ya kama masa Allah ya dafa masa Allah ya iya masa alfarman manzon Allah muna mu ba malam shaibu addu'a limamin dogon gari Allah ya kara masa lafiya dattijo ne kullum muna tare da shi bawon Allah wali la kara masa lafiya Allah shirya masa ƴaƴansa Allah sa ya ci amfanin sa alfarman manzon Allah muna tare da malam Abubakar baka tsoron wa'azi kullum sai ya taso daga cikin gari ya zo nan shi ma Allah ya raya mana shi Allah ya bashi arziki Allah ya tsare mana shi ina ma kwamitin tafsirin nan addu'a suna da kokari Allah ya saka musu da alkhairi na ji an ce kansu ciyaman ya aiko da nasa taimako yumu Allah ya saka ma yumu da alkhairi mun samu kayan aiki kuma ko to an sai kama wasu kayan aiki na tsikoki Allah ya saka da alheri chairman yumu mun gode Allah ya saka ma yumu da alheri Allah ya bashi mukamin da yake nema muna ma dukkan kwamitin da ke muna hidima addu'a Allah ya saka masa kowa da alkhairi Allah ya biya bukatun kowa duk waɗanda suka yi mana addu'a suka yi mana taimako a cikin wannan tafsiri Allah ya saka ma kowa da alkhairi ƴaƴan mai martaba duk wanda ya tuna da mu Allah ya tuna da shi kuma Allah ya biya bukatun su Allah ya saka musu da alkhairi alfarman manzon Allah muna addu'a ga mai martaba sarkin bargu yayi tafiya yana waje Allah ya kawo shi lafiya Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah ya kare masa masarautarsa Allah ya kare masa kasarsa Allah ya zara da kujerarsa lafiya muna addu'a ga uban mu mai gayi sanatu halur dan turo Allah ji kansa Allah rahamshe shi Allah sa ya huta Allah ya gafarta masa abin da ke tsakaninsa da Allah Allah bai ya yi abin da ke tsakaninsa da bai Allah biya masa alfarman manzo Allah Allah ya haska ga kabarinsa alfarman manzo Allah gina masa babban gida masu yawa cikin aljanna alfarman manzo Allah sarki ya dawo an ce sarki ya dawo mai murna da dawon shi Allah zauna da shi lafiya ya kare masa kasar sai kiya masa masarautar sa alfarma manzo Allah duk waɗanda ke mana hidima a cikin wannan tafsiri Allah ya saka ba kowa da alkhairi Allah ya san ku ba sai mun kira sunan ku ɗaya bayan ɗaya ba Allah ya biya bukatun ku baki ɗaya da masu saurare mu na nisa da masu saurare mu na kusa Allah ya biya bukatun kowa Allah duk abin da kowa yake so kafin karshen azumi Allah ka biya bukatun kowa Allah ka biya bukatun kowa kafin walwala kuma Allah ka ba mu arziki mai yawa Allah ya raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka azurta mu Allah ka wadata mu Allah ka ni'imta mu Allah ka ba mu kuɗi mai yawa kuma Allah ka ba mu lafiya ka ba mu kuɗi mai yawa kuma ka ba mu lafiya Allah masu mata ɗaya biyu Allah ya sa su kai hudu hudu DPM na Bargulo Kago mai ma ya aiko da taimakonsa Allah ya saka mu da alheri mun gode ma DPM muna ma DPM addu'a Allah ya kai shi da ciyama masu mata biyu uku biyu daya Allah ya ba su kari Allah ya sa kowa ya zama hudu hudu Allah ya taimake su su kai hudu hudu kai matan can masu ce amin duk gwagware ne ba su da maza shi sun ce amin a kara da su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ والخاتم لما سبق نصر الله والهج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين